أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƙarin godiya yabo jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ga ni'ima da yake mana kuma daga cikin ni'imarsa shine ka tuna akwai Allah ma ka tuna akwai Allah mahalicinka wanda shine ya wajabta maka bautansa kuma bautan nan nasa ba za ta yiwa ba sai da ilimi wallahi arziki ne to muna kare godiya ga Allah subhanahu wataala kuma ina jin tun dawa hutu wannan shine zama mu na farko ko ok na biyu ne ko na'am haka yake na biyu to Allah shi kara karfafa mu Allah kuma shi kara yassare mana neman abin da muke nema kuma Allah ya sa ya zama mana hanyar tsira duniya da lahira ci gaba da karatunmu na alfiyat ibn malik za mu tashi a wani baiti ne muke ne na'am mun yi masu ko?
cikin masu ne na'am ومن وما وأل تساوي ما ذكر نعم نعم to wajumlatun wajumlatun aw shibha alladhi wusil bihi kaman bihi kaman indillazi indibluhu kufil to insha Allah kaga wannan karatu ya kamata a ce da yawa anana saboda gaskiya ba za a iya fahimtan wannan gurin kai tsaye haka nan ba tare da an nuna mutum ba gaskiya kai tsaye ba in ka gane wannan baitin to baitocin gaba dole suna bukatan bayani wa sifatun sarihatu silatu al wa kaunu habi murabil af'ali qal karatun mu na qadurun da dani da zuba shine nan amma duk da haka zamu ci gaba insha Allah to idan muka sami al'asma'ul musula mun sun cewa dole su al'asma'ul musula suna bukatun jumla wacce take kara fitar da ma'aninsu don haka ake ce musu al'asma'ul muftakira suna da kullum suna bukatan jumla da za ta iya za ta cika samaninsu to jumlan nan za ta iya zama jumla kamila za kuma ita zama shibo jumla sila ɗin ba misali idan ka ce جملة الصلة جاء الذي علمني kaga ai nan ita ce sila ɗin ko allamani ko to idan muka lura da kyau ita ce silatul mausul la mahallal hamil irab ma'ana ita ce take da fito da ma'anan allazi kaga wacin jimla ce wace iri jamil jiddan jimla ce fi'iliya wato ita sila din nan wurin dan sake fito da shi haka anan ta kasu kashi biyu ne akwai inda sila ta kan zanto jumla akwai kuma inda ta kan zanto shibuhu jumla shibuhu jumla to jumla din nan ta kan iya zantowa jumla fi'iliya kamar wannan za kuma ta iya zantowa ismiya kamar ja kamar misali wanda ya kama na nan amma muka ce حضر الذي ابنه قوي kun gani ai idan muka lura kyau ibnuhu qawiyun ita ce sila ko to wannan wace irin wani wace irin jumla ce wacce nan ismiya ja allazi allamani kaga ga allamani na jimla mai ce fi'iliya ta zama sila to shibu jimla ɗinmu kuma idan an ce shibu jimla ibara ce anil zarf da mazruf zarf da mazruf misali جاء الذي عنده المفتاح muna magana ne akan wani makulli saka ci yawa ai wanda wajen shi makullin ki riga shi ne yazo ja allazi ibnuhu almiftah kaga indahu almiftah ai wannan zarf ne ko da mazruf to kaga nan mun samu shibu jumla ita ce mene sila sannan kuma inda za ka ce alma'ul ladhi fil kub kamar ka lura ina silamu fil kub ai kaga nan fi nan menene jar alkub zai zama ne majrur to shine manan a inda aka sami silanmu ta zo a matsayin mene ba ta zo jumla kamila ba sai ta zama mene shibu jumla ko shibu jumla idan ce shibu jumla kaman close ne shine menene ne jar ga zarf da mazruf ko wannan zarfin makan ne inda ga mazruf nan to kaga nau'i ne shi bu jumla alma'u alladhi fil kub kaga fil kub ja da majrur ne ko shi bu jumla ne to shine ibn malik yake mana bayani anan wa jumlatun aw shibu alladhi wusil bihi kaman indil ladhi ibn hukufil wa jumlatun ita sila din takan zanto jumla aw shibu ha ko kuma ta zanto shibu jumla allazi wusila bihi shine jumlan da ake lafazin da ake sadarwa da shi watan zaka iya cewa yanzu nan ko zaka nemi tada ne a karatun nan ba jumlan a baitinka sai ka nemi nan mutada sai ka ce wallazi wusula bihi jumlatun aw shubuha shikenan kawai wallazi wusula bihi lafazin da akan kawo shi a matsayin sila yakan iya zama jumla aw shubuha ko shubu jumla din
ya fito?
madalla na wallazi wusila bihi wusila fili ne ko yawwa inda za a fitar da suna daga wusila sai shine zai zama ne wasala yusilu silatan kakuwa to suka ce wa- wallazi wusila bihi abinda akan zo da shi a matsayin sila jumla yakan kasance jumla ne au shubuha ko shubu jumla ne wa shubu jumla wa shubu jumla ibara an jar wal majrur wa dharf wal madhruf baitin ya fita ko to ina misali kaman indi kagan kace man indi man aisin musul ne indi kaga ja kaga mene zarf da mazruf allazi idan kace allazi kufil ibnuhu allazi kufil ibnuhu kaga kufil na an samu jimla ce wace iri jimla ce fi'iliya Hmm. baitin ya fita Allah ya kara fahimtar da mu wasilatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rafil mu'rafil af'ali kal to akwai karatucin da muka yi a baya mun ga al-mawsulat al-mawsulat sun kasu kashi na biyu ko akwai mausulat ismiya suna ne akwai kuma mausulat harfiya ko mausulat harfiya su ne mene akwai al akwai mene akwai an an nasiba ko akwai kuma mene akwai kai taliliya ana nasu ba kai a taliliya akwai kuma lau littamanni akwai kuma mene hmm? zu الطائية ذا أني أنا بسونا بنيكوا saya biyu uku hudu na? a'a ku dai duba dai karatun dai ma ce? ma masdariya jamil akwai ma almasdariya waɗannan su ne musulat wani iri harfiya guda biyar ko?
wannan allah a wancan mai
Hmm?
a wancan ba wannan a to to baka kula ba ne baka kula ba ne akwai annaba anna annasi ba ɗaya biyu uku hudu biyar
an annaba akwai annaba
to wanda ya ce babu al'anan tana ka- tana ƙarƙashin musula ne ismiya?
عام Hmm?
اسمية عام ismiya ko?
عام
to bari mu sa bari mu sa bari mu koma da ita can din al al mausuliya akwai a is mausuli abinda mausulat ismiya akwai mene akwai khassa ko sun hada da mene allazi
الذي التي اللتان allati allazani
اللتان allatani
الذين allazina lugatu mene aqil الذين ya madalla suna cewa allazina ko raf'an نعم sai kuma mene سي اللاتي والتي alla'i ko kuma اللاتي allati za ka iya kawo su ba alhamza ba ya'un ko alla'i da kuma allati haka haka ne ko waɗansu su ne musulat khassa akwai musulat mushtaraka afwan
a amma ko su ne ne mahiyar mushtarika ina zama kawai su ne mushtaraka mushtarika saboda yanzu idan ka ce man yashtariku fihi al-mudhakkar wal mu'annath wal mufrad wal muthanna wal majmu' ko akwai ma akwai kuma mene
lau akwai alif al sai kuma mene da ayyuma akwai ayyu madalla akwai
da zu zama ko za ko akwai na karke ya yi ban kawo alba ya alif eh na kawo ta ne a karke saboda aya kanta zamu yi da karatu al to al din nan tana zama da manan allazi a ina ne shine zamu ji yanzu al din takan zama da manan allazi na farko a gurare guda uku ne na farko ismul fa'il kamar misali ana daribu kun gani a fahimta kun ga wannan aldin tana da mani menene allazi ne ai ana allazi daraba to wannan aldin ga sunan su ne mene tana makufin tana makufin allazi ne amma idan ya zuwa ismul fa'il kawai kamar idan ka ce antal madrub kai ne wanda aka buga ko kaga allin nan haka ita madai take da mene allazi ko ma'ana antal ladhi duriba domin ismin fa'il an fito da shi ne daga fi'ili mabni lil ma'lum ism maf'ul an fito da shi ne daga ism daga fi'il madin abin nan mabni lil majhul ko to sai kuma inda al takan zo da ma'anan allazi a ina a sifatul a sifatul mushabbaha a sifatul mushabbaha kamar mene idan ka ce ja al hasanul waje ko daidai yake da mene ja allazi hasuna wajahuhu wannan allin anan ita ce manan allazi din wannan karatun shine muka yi da za a wajen katarun nada wa bullus sada jama'a mun fahimci bayanin ko to
mace sun mafi da ku da ku tsakiyar mafi na
tsakiyar mabni lil majhul mafi da ne Eh, jaa alladhi duriba ana ba jaa al madrub jaa alladhi duriba to yanzu da muka ce jaa alladhi jaa alladhi allamani wannan alladhi ism musul ne ko na
ina silansa allamani ko ita ce silansa ko kun san kuma silan dole ne ta kunshe akwai fa'ili wa fa'iluhu dhamir muslim taqdiruhu huwa yaudu ila allazi ko jamil jiddan aid kenan wannan lamini shine aid dole aid din ya dace da ism usul din to anan ina silamu a ismul fa'il ana ana daribu to kun ga siffan to ita ce silan mun gane siffan ita ce ita ce silan ja antal madrub wannan madrub din shine mene shine silamu asibatul mushabbaha ja al-hasan al-wajh al-hasan ita ce mene silamu shikenan shine ibn malik ke cewa wa sifatun sarihatun silatu al wa kaunuhu bi mu'rabil af'ali qal ku duba ku duba na yanzu me muka ce silan al anan sifa din ko na su sifa darib din ita ce sifan al madrub anan sifan ko ita ce silan al alhasan ita ce sifan me eh, silan mene al to anan ba mun ce akwai ja allazi allamani akwai aid ba to bambanci tsakankanin mausul ismi da mausul harafi silan jimlan silan mausul na ismi shi yana da a'id watan jimla tana kunshi da mene a'id da zai koma mai isin mausul amma inda aka sami isim eh, inda aka sami sifa ismul fa'il ne ko ismul maf'ul ko asibatul mushabbaha to nan ba ba ba a samun a'id ba a samun mene a'id wannan na daga cikin bambanci bambanci tsakankanin shi tsakankanin ismul ah, sila na mausul ism mausul da kuma sila na harf mausul mun gane ko wannan kun ga karatu mai mai tsada a kiyaye shi a kiyaye shi yanzu duk waɗanda muka karatu da su na alfiya shekarun ba da suka wuce to ƙara bincike ne yanzu idan su ga wannan to za su ga karatun kuma ya zama musu bako domin can ba mu yi ba a baya mun gani yanzu kawai za ka je ka- za ka sai ka zo ka sa ka suka tura ma google mal farko baina silat- silatul eh, silatu simil mu- eh, silatu musul ismi wa silatu musul harfi shikenan za ka ƙara fito muka da su shikenan kaga sai ka yagi abinka to mun ce sila na al ita ce sifa ko shi ne ibn malik ya cewa wa sifatun sarihatun silatu al wace nan sifan tsantsa ita ce silan al da za a ce maka anta dharibu ina silan anan dharib anta al madrub ina silan anan madrub ja alhassanul waje ina silin ma'anan alhassan din shine silin shikenan shine wasifatun sarihatun silatu al sifa sariha ita ce silata al mun bincin nan ko to da muka du- mu duba da kyau ana daribu ma'anan shi menene ana alladhi daraba to ka dubi daraba fi'ili ne mu'rabi ko ko mubni ضربة halar mabni mabni مبني ne tun fi'il madhi ne ko Ahem. me yace yake ce mana madhi mabni ne wa madhi al af'al bitamiz wasim ah ba nan ba
وأفعال المعرفة
eh me baitin a dubo wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashir wa min khairun na putin ya fito ko to to ina son ku lura ne da kyau silan al a ana daribu ita ce daraba ko ko kuma sifa sariha din ana al madrub madrub shine sila ko ja al hasan al waje hasan shine sila ko to ku duba da aka mai da su fi'li madi duka fi'li madi ne ko ko akwai wanda muka same shi da fi'li morabi duka madhi ne duka mabniye ne ko Ahem. to shine ibnu maliki cewa wa kaunuha kasancewan ita sila din labazin lamirin ha yaudi ila sila silan al to wa kaunuha kasancewan ita sila din bi mu'rabil af'ali tazo da fi'ili mudari'i shine mu'rab ko qal wannan yana da karanci wata ma'ana silan al a sifatul mushabba a sifa sariha takan zo ni ma'anan ita sifa din nan shine fi'li madhi mabni lil ma'lum ga ismul fa'il mabni lil majhul ga ismul mene maf'ul to a same da tazo da mene da fili mudari'i kal wannan kalili ne a larabci ibn aqil ya kawo wani misali ma anta bil huk- ma anta bil hikamil turda hukumatahu hukumatahu wala al asil wala dhir ra'yi wal jadali ka gani ma anta bil hikami at turda ay alladhi turtadani ma'ana kun gani alladhi turtada kaga turtada din nan menene shi fili mudari ne yayi to a sami silan al ina wannan wannan allin ita ce silafa na ar na at-turda to wannan kalili ne a cikin larabci ba a cika samun shi ba a sheik muhammadu mudin abdulhamid matafiki ya kawo wani misali ya ƙulul khana wa abgadul ujumu natika ila rabbina sautul himarul yujadda'u al yujadda'u al ita ce musul shine musul harfi yujadda'u kuma fil mudari ta wannan kalilin ne fil arabiya kun gane ko to Allah ka samu dace wa ayyun kama u'ribat ma ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamirun hadaf to shi ma nan fa zamu zamu yi wani rubutu saboda ba masu sharhi ah, ba masu sharhi ba su da wani da da da sharhi da kawai ya ishe mu na nan kawai shi yasa ne ci na ce ko ai kokari a samu ibn akil dan sharhin a hankali a hankali duk idan mun zo misalan nan kawai sai dai mun rinka bin sharhin tunda kun ga lokacin namu ba shi da tsawo na to to amma can fa da wanda za ku yi sharing ne to ai ba fitin ne kuma isasshe gurin su can to to gashi nan a ƙarƙashin wannan baiti ayyun kama wa uri bad malam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf summa inna ayyan a ƙasa kun gan shi ko summa inna ayyan lahar ba'atu ahwal ayyu ita ma isim mausul ne aina ina jin mun kawo ta nan ko karkashin mausul ismi ko amma ko mushtarika ko aha to eh, ayyu isma ism mausul ne shine yace thumma inna ayyan laha arba'atu ahwal sannan lafazin ayyu tana da halaye guda hudu ahaduha na farko an tudafa wa yuzkaru sadru silatiha za a zo da ayyu mudafun jikin mudafun ilaihi sannan kuma wa yuzkaru sadru silatiha sai a kawo lamirin da shine yazo a farkon sila dinta nahu misali yujibuni ayyuhum huwa qa'im ina ayyu anan ga ta nan an raba ta zo ga lamiri ko ayyuhum nan haluha hiya mudafatun ila dhamir to ina silanta huwa qa'im shine silanta to ina sadru sila din wannan lamirin huwa shine sadru sila so nan kun ga gashi an kawo ayyu an raba ta a jikin wata kalma na farko kenan sannan kuma sadur sila nata an ambato shi shine mene shine huwa bari da ya dan yi gwari gwari me jimlar ya ujibu ni ayyuhum huwa qa'im to idan muka duba nan da kyau malamai nan anan ayyu ismu sulli mudafun ko lamirin hum anan shine mene mudafun ilaihi ya fita ina silanta huwa qa'im kun gani ko lamirin huwa shine sadrul sila din to ya fita haka haka ya fita malamai ko alhamdulillah barakallahu fikum to za a iya zuwa da ayyu halin farko shine a zo da ita mudafa an raba ta zuwa ga wata kalma na farko kenan sannan kuma na biyu sadr sila nata sai a kawo shi ma kamar yadda ya kama na farko sannan sai hali na biyu Allah tudafa za a zo da ita ba mudafa ba ba za a raba ta a cikin kalma ba za a zo da ita tsuranta wala yuzkaru sadru silati kuma ba za a kawo sadru silana ta ba nahu yujibuni ayyun qa'im takadirin sa ayyuhum huwa qa'im kun ga an zo da ayyu an raba ta ko ba raba ba hmm? ba raba ta ba ai ba ce ayyuhum ba ko sai aka ce ayyun kawai anan to hiya gairu mudafa na farko kenan ina silamu qa'im e an kawo lamirin sadur sila din ba kawa a salisu na uku an Allah tudafa za a zo ita ba a raba ta ba wa yuzkaru sadur silatiha amma kirjin sila na ta sai a kawo hau misali yujibuni ayyun huwa qa'im ya bi tanzu an gane waɗannan halayen to wa fi hadhihi al-ahwal ath-thalatha takunu mu'raba bil harakati ath-thalath a wannan halaye guda uku da mun gani ita mu'raba ce da harakatin nan guda uku zaka iya cewa yujibuni ayyuhum huwa qa'imun wa ra'aytu ayyuhum huwa qa'im wa marartu bi ayyihim huwa qa'im kun ga ayyu ayya ayyi ta dauki harakat guda uku dama duk sunan da ya dauki wasu sila guda uku murab ne wanda ya dauki wasu sila guda biyu kawai mamnu min sarfi ne wanda ke daukan wasali guda daya mabni ne kawai ko a Kano kaje haka idan take e ballantana ka je sudan haka za ka samu ka'irin dirariya ya fita? madalla to sauran hali na karki to mu duba shafi na gaba alhalatun rabi'a a can na gaba shafi na gaba hannun hagu layi na ɗaya biyu uku hudu a cikin shirin ibn akil ya alhalatun rabia kun gurin wahiya idha udhifat wa hudhifa sadr sila shine idan aka raba ta amma sadr sila nata sai aka goyi sai aka share fa inna halatu rubuhi ne idan anan mabniya ce mabniya ce anan wannan halin ba sani biya fita bayanan to to bari mu koma baitin mu ayyun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamirun hadaf ayyun kaga ayyun kama ita ma ism musul ne kamar ma ma da man ayi asmar musula ne ko to ita ma ayyun ism musul ne wa uribat sannan ita ayyu takan zanto mu'raba a wani hali ma lam tudaf idan aka zo da ita ba mudafa ba wa sadursi wasliha sannan sadursila nata kirjin silanta damirin sai zan to lamiri ne in hazafa wanda ya share wani hali kenan anan na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu za a zo da ita gairu mudafa ko sannan sadursila nata kuma damir ne mahzuf a hali na hali na biyu ko Allah tudafa wala yuzkar sadu zilatiha na'am yujibuni ayyun wa ka'im ayyun ka'im kai madalla to da sauran halayen guda uku amma wancan hali na karke shi nan takan zo mabni mabni ya ce ita ayyu ba a halin karke eh mabni ya ce ala dhammi kawai to bari mu gani ko za mu iya gano wani hali ne nan ta zo Allah yana cewa thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman itiya kaga ayyuhum nan mudafa ce ko gairu mudafa ashaddu ainan ne sadin sila ainan ne sila din da ko ma'anan shi ayyuhum huwa ashaddu kaga nan hiya mudafatun wa hudhifa sadru silatiha to a wannan halin murba ce ko ko mubniya ayyuhum ashaddu sai mu duba halayen nan nan dai ji'at ji'a biha mudafatan wa hudhifa sadru silanata ko hali na hudu kenan idza udifat wa hudhifa sadun silatiha haka yake to kaga anan menene muraba mabniya ce anan ala dhammi thumma lananzi anna min kulli shi'atin ba ce ayyahum ba shi aka ce mene ayyuhum ashaddu ala rahmani atiya na'am eh inda an kawo sadu sila ba ga wani baiti na ƙasa idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu fasallim ala idan ka haɗu da bani malik fasallim ala ayyuhum kun ga ba a ce ala ayyuhum ba sai aka ce ala ayyuhum afdalu ay ayyuhum huwa afdalu nan ji abiha mudafatan wa hudhifa sadru silah silatiha iya mabniya nan domin ai ala din na harfi jarri ne ko to kana min haqqiha an takuna majruratan bi kasratin zahira amma sai aka zo da ita mabniya ala dhammi ay ala ayyuhum afdal mafhum to Allah ya samu dace jamil jiddan damuwar ba ce sai a ce ala ayyihim afdal jazakumullah khaira na'am eh me farko eh wannan istifhami ne kun san ayyu takan zo ta istifhami ayyu takan zo zarf ayyu takan zo ism mawsul to anan anan ina gani ko zamu zamu iktifai ne da wannan wannan karatu ne mai fadi ka kiyaye halayen nan guda hudu yaushe ne takan zanto mabu niyawa da yaushe ne takan zanto mora ba amma ma in ma ko da ke in mun karike in mun karike abin da ke da alaka da ita wa ba'dhum a araba mutlaqan wa fi dal hadfi ayyan gairu ayyin yaktafi in za mu tsaya nan ne kawai wa ba'dhum a araba mutlaqan wa ba'dhum a'raba mutlaqan sai ka ce wa a'raba ba'dhum mutlaqan wadansu kuma sun ce su ayyu ba mu ba ruwan mu da wani halaye nata duk inda ta zo kawai muraba ce kawai shine wa a'raba ba'dhum mutlaqan wadansu sun mai da ayyu sun mu ayyu mu'amala da mu'amala da irin suna mu'rabi mutlaqan kawai ko ina mana a kowane hali shin akanad mudafatan am غير مضافة وهل حذف صدر سلتها أم لم أو لم يحذف كوي مربع ce kawai su a gurin su mun ban wannan ko to insha Allah sun ta'ala na tafi hada a'a wa fi dhal hadfi ayyan ghayru ayyin yaktafi in yustatal waslun aina wani wani magana ne kuma nan nan za a zo maganan ne a maganan kan share lamiri ne watan duk wani lafazi da ake ake zuwa da shi a matsayin isim musul shi ma yana daidai ne da yana daidai ne da hukuncin ayyu Allah ya samu dace to a gurguje insha Allah sun ta'ala mu na babban sallah idan Allah ya kai mu lafiya da yanayin hali kuma za mu yi daura ne watan ina son faɗa ne tun yin saboda kada wannan su ce ba sani ba in Allah da za mu yi daura a kan abin nan littattafai ne guda uku manzumat ne guda uku guda hudu kai afwan na manta da zan ce mu guda uku akwai manzumatul ilbiri ta iya insha Allah ta'ala akwai as-salsabilu shafi na tajwidi akwai kuma hadiyatul ikhwan fi aridin sukun akan mudul aridin sukun ne kawai gaskiya karkai karkai da'i dauran baka za ga ahkamul mudul aridin sukun sannan kuma sai al-manzumatul mi'iyya fi sira na ibn al-izz al-hanafi ibn abul izz al-hanafi al-urjuzatu al-urjuzatul mi'iyya mi'iyya ko? na? fi hali fi zikiri hali ashrafil bariya jazakumullah khaira to waɗannan su ne za mu daura kansu insha Allah ta'ala muna fata kwanaki uku ko hudu ko biyar ma ta hutu yadda dai amma eh insha Allah ta'ala amma amma za a yi sallar za ta bullo yaushe ne ne ku duba mana wadda ki abinda Allah ya ba mu ikon mu karanta daidai Allah shi ba mu ladan wannan ne kuskure Allah ya fanta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik